يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم san da zuwa ka yi so ai gobe ka iya tunawar inda ka tsaye yanzu أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا الأربعاء وني نقوم دار شاء وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا برنم مدينة شكرا دبو دا دا دا أربعين دبيار muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar da dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu daga cikin bayan ka yantattu Allah ka yaye mana zunubanmu Allah ka karbi ayyukan mu kyawawa Allah ka samu daga cikin waɗanda suke samun dukkan alkhairin da ke cikin wannan wata jiya dai darasin mu dai muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran inda muka tsaya a aya ta 74 yau insha Allah za mu tashi aya ta 75 haka ne ko to kun san dai wannan sura sura ta daga cikin surorin da suke toran siriri ga yahudawa yahudu tuba babu dangin aladai da burai da su da kiristoci da ma sauran masu ma Allah shirka aya ce wanda babu shakka ta tona asirin bannansu da irin zaluncinsu da ayyukansu mara kyau da kuma kasancewarsu masu jayayya da Allah a kowane lokaci. Daka ba wanda ya kamata ya gaya maka abu kamar wanda ya yi shi. Allah shi ya halarci ɗan adam duka, shi ya halarci Yahudu da aƙidarsu, shi ya fi kowa saninsu. Saboda da ya ce ba su haka suke in ka ɗauke su ba haka wato ka kawo ta da kanka, ka bai kanka aiki. Saboda ya kamata mu riƙa bin sau da kawo muna ganewa irin abin da Allah yake mana hannunka mai sanda da waɗannan miyagun mutane waɗanda Allah ya haɗa rayuwar su a duniya su ne Yahudawa. To shi Allah yake gaya mana anan ya ce, wa min ahlil kitabi wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk na'am wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi إليك إلا ما دمت عليه قائما نعم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل مهم.
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ubangiji ta ala ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin Yahudawa ahlil kitabi kin nan daga cikinsu za ka samu akwai mutane masu amana. man in tamarhu bi qintarin da zaka bashi amanar ajiyar kudi dan karami to tsara kaman wani kudi wanda bai taka kara ya karya ba to yi waddihi ilayka idan ka tashi neman abin zai iya maido maka shi wa minhum akwai kuma daga cikin su man in tamarhu bi dinarin da za ka amince mashi ka ba shi ajiyar kuɗi kamar dinare guda layi waddihi ilaika ba zai iya dawo maka da wannan dukiyar ba alamun lahiya a cikin salim alim illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsayin daka yau kai ne gidan jandarmeri gobe kai ne justus gata kai ne gidan yusai dakar dakar ne zai iya mai maka dukiyar wani aƙidar su wani ta aƙidar yahudawa ce karka ya zama da sai kana da jan kunne ko kai ka zama haka ka zama bai hude inda an baka amanar dukiya komin yawanta ba za ka iya maidawa ba komin kankanta ta ba za ka maida ba sai an sha wahala ka samu aƙida ce ta yi gudawa su haka suke Allah ta'ala ya ce daga cikinsu akwai wanda in ka bashi dukiya in da ana yi ɗaukar ta dukiya mai yawa to zai iya maido ma amma a cikinsu akwai wanda in ka basu komin kankantar kuɗi wallahi la yawaddu ilayka ba za su iya maido maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaya tsayin daga kana kai kawo da kai zaka samu hakinka shi wani fa ko kaya ya siya a gurin wani gane yake dauki dukiyar ya baika mashi gane yake kamar zai arziki sai dai rika bayar da kadan kadan saboda dai kai ya je ya sayo wani kai ya gaba zalika bi annahum wannan me yasa suke da wannan hali da wannan aqida saboda suna fadi kalu suna cewa wai laisa alaina fil ummin sabil ai duk wani mutum wanda bai ba bai hude ba ba ahli kitabi ba ba su da zunubi in sun ci duke shi saboda su yahudawa gani suke in sun zubda jinin wani wanda ba bai hude ba halal ne in sun kashe shi halal suka kashe ba su da zunubi sannan idan sun ci duke shi ba banza suka ci yasa kuke ganin suka mamaye kasashen afirka kasashe ne masu tattalin arziki nau'i daban-daban amma suka mai da su miskinai talakawa yan bara da zuwa yan neman kwadago a duniya yau arzikin da Allah yawa kasashen Afirka wallahi ba arziki ne na wasa ba su wayannan masu jankunan ba su da wani arziki amma suka zo suka danne mutane suke amfani da arzikin suka bar yan ƙasa kuma da talauci kullum suna neman inda za su kullum suna neman sun fita sun je wani gari to wannan aqidar yahudi ce su suna ganin zalika laysa alaina fil ummiyin sabil suna ganin duk wani wanda yake ummi ba ahlul kitabi ba ba su da zunubi in sun ci duke shi har yanzu wannan aqidar akan da suke sai saka take suna nan suna kashe yara a Palestino su kashe mata su kashe yara su kashe yan gudun hijira su kashe yan agaji masu bada agaji kowa ma in sun kashe gani suke halal ne da kuma uwayen gidansu da suke sauran kasashe da suke taimakon su wannan aqidar su hala badan a cikin zuciya laisa alaina fil ummiyina sabil ba su da wani zunubi suke ganin akan duk wanda yake ba yahudi ba kuma wallahi akan wannan aqida suke dan sun kashe ka sun kashe banza sun ci dukiyar ga ganin suke sun ci banza Allah ya ce wa yaquluna ala allahi kaziba kaga wannan suna kirkirar kayya ne suna dangana ta ga Allah cewa hana ko wani dan adam a duniya wanda kai in ka ci hakki shi ba haki bane baka da laifi wannan kayya suka ma Allah wa hum ya'lamun kuma sun sani ce suke yi ba cikin rashin sani bane kawai zalunci ne saboda sun kware akan zalunci sun saba shan jinin annabawa da masu kiran mutane akan zuwa ga hanyar Allah tabaraka wata'ala sun san abin da suke faɗin ba gaskiya bane alhali suna sane amma da haka kuma suka tsaya tsayin daka akan wani akida sai Allah ta'ala ka ce bala bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin da yake ubangiji ta'ala ya kama maganar amana wanda take da alaka da cika alƙawari shine Allah ce bala tabbas man awfa bi adi duk wanda ya cika alƙawarin da ya dauka ajiya aka baka amana ce kace zaka aje to ya kamata ka cika alƙawari in an bukace ta a samu kar ka zaman to kai da an kama ajiya kullun idan an tashi neman ta akwai matsala Allah ce duk wanda ya cika bi adihi alƙawarin da ya dauka tsakanin shi da ubangiji ko ya cika alƙawarin shi tsakanin shi da bayin Allah wataka ya ji tsoron Allah fa inna Allah a sanar da shi cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya ce yuhibbul muttaqin yana son bayan shi masu takawa jin tsoron Allah shi yake sa mutum ya kiyaye amana jin tsoron Allah shi yake sa mutum ya cika alƙawari jin tsoron Allah shi yake hana mutum zalunci jin tsoron Allah shi yake sa ka kiyaye cin hakkin wani yasa waɗannan abubuwa ne wanda tsoron Allah kaɗai yake iya hanawa amma wani shi gane yake kawai da rikicin ciki garami ya ce wai gara na waje eh kana sake ka bashi ajiya to fa an samu matsala shi sa yanzu sai ga idan ka samu kuɗi idan kana so kai ajiya sai ka rasa wa za ka bai mun kai lokacin da ko liman baka iya bai ajiya eh dan za ku samu matsala musamman ajiyar kuɗi wallahi ajiyar kuɗi matsala shi a yau saboda ƙarancin amana duk mutumin da ka yi amana shi in dai ya shafi dukiya in ba sa saka da kaɗan ne za ku wanye lahiya me yasa wai aƙida ce ta yahudanci ta shige mu su ne suke da wannan aƙidar idan ka ba su ajiya in ka ce kana so to matsala kuma dan suna ganin cin dukiyar wani ba laifi bane a kansu to mu ma ko haka ne muke gani ko waye ban dai sani ba wani shi yake gani yake kawai ko bashin lahira a bashi eh diya zaka suna ce a basu bashin lahira ko a kaga da ba san me lahira ba wai shi ba shi an je can ya baka la ilaha illallah bai san ina ne can ba wasa ma guri gare Allah ya ce duk wanda ya rike alkawali ya cika alkawali tsakanin shi da Allah tsakanin shi da mutane wataka ya ji tsoron Allah fa inna Allah lalle a sanar da shi cewa shi ubangiji da kansa yace yuhibbul muttaqin yana son bayinsa masu takawa Allah ka samu daga cikin sai Allah ta'ala yace innal ladhina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ulaika la خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومجد تبارك وتعالى دكا لتتفند يسوكر وأنباوا ياي القول لسو تيوا لا تبيننه للناس ولا تكتمونه za su bayyana wa mutane abin da ke cikin littafin kun ba za su koyi ba daga cikin abin da yake kumsawa a cikin littafin da suka gabata shine sufofi daga cikin subbal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa idan ya bayyana za su yi imani da shi ai shi sa yahuda suka suka tare a kewayen madina sun karanta a cikin littafin su cewa annabin karshe da Allah zai aiko wanda ya fi kowane annabi daraja zai zauna a wani gari mai tarin dabinai a madina akwai dabi ne wallahi ai dabi nan suna ban sha'awa cikin gari ma kowane za ga dabi ne wallahi malam gari ne mai daɗi yahuda suka zo suka yi gidan dajinsu duk a kewayen madina suna jira a aiho annabin ƙarshe daga cikin kabilarsu ashe ba haka allah ya niyya ba ba haka allah ya niyya ba allah ya yi niyyar ɗauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kabilar larabawa a cikin jikokin annabin Allah Ismail ɗan Ibrahim alaihissalam kuma a can garin da ba da ne garin maka amma Allah ya alƙawarin zai zo nan ne ya gama rayuwarci ta ƙarshe sun gano bakin zaren amma ba san yadda Allah ya tsara ba to ganin cewa an tayar da annabi Muhammad sallallahu a cikin wata kabilar da ba mai ilimi ba to wannan yasa suka sanya hasada kai hasada bala'i ce wallahi haka ga za ga Allah ya bi mutum wata kyauta kawai kai sai ka rika bakin ciki kamar kawo a tana tana da adalci kuma inda take kaskantar da mai ita ta ɗaukaka wanda ake wa a ga za ga abokinka Allah ya hori mishi abin da da ba shi da kawai mara dinka ji daɗi kai muna kawai sai ka ji baka so in ya zo ya wuce da sabon wata kace muna nan muna nan wai kai fata da kake yi aka sidan ya lalace ya zo baya da shi ko hasana kenan aƙida ce ta yahudu hasada duk wanda ya gaci mai hasada yana da aƙida ta yahudawa wallahi to sai zamanto suna ɓoye siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin su masu ilimi sai a kira su a ta su yi bayanin yaya annabin ƙarshe yake ya ba su ɗan wani abu ya su kalli abin da wa'innan wanda suka ba su kuɗin suke so su gaya musu haka ta mun gane wannan ai ba shi ba ne suke amsar kuɗi suke kasuwanci da ilimin da Allah ya ba su a kan su taushe tafarkin Allah a bisa korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa idan an diba akida ta Yahudawa yanzu zaka samu daga cikin waɗansu da suke kiran kansu malamai amma Yahudawa ne saboda suna ciniki da ayoyin Allah suna taushe mutane daga tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dan abin da suke samu a wajensu to shine Allah sai ya ce innal ladina lalle kusan waɗannan da yashtaruna bi ahadillahi wanda suke ciniki da alƙawarin da suke yi wa Allah suke amsar dan wani abu na duniya suke boye gaskiya wa aymanihim samanan qalila kuma suke rantsuwa saboda dan wani dan abin da za su samu dan kadan Allah ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wadannan ba su da rabo a lahira wannan sun shiga uku ai in ka ji Allah ce baka da rabo a lahira ai ka tabi da ranar da kana zuwa Allah zai kai ka wuta ne to duk waɗanda suke amsal ɗan abin duniya su ɓoye gaskiya su bayyana abin da ba daidai ba ba abin da Allah ya ce ba to Allah ta'ala ya ce wannan ba su da rabo a wajen Allah a ranar lahira dan wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi musu magana ba mana ubangiji tabaraka wataala ba zai musu tausayi ba zai tausaya musu ba ba zai musu magana ta rahama ba wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama wala yuzakihim ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su daga dukkan zunubin da suka aikata yana nan a dankama a tare Allah bai yahi musu ba saboda kawai ne kokari da ci da addini da toshe gaskiya akan an san gaskiya ce kawai saboda son zuciya da sarai walahum azabun alim suna da azaba wanda take mai radadi ba za mu ce ba a lokacin polio sai aka tara manyan malamai ba zan faɗa ko a ina ne ba to kun san dai kwarnatar ya fara magana daman kan ya fara magana sai aka raba musu ambilab ai kun san ambilab ko wannan folio kaza kaza kaza kwarnatar ya fara bayani sai wani malami ce kai da ka ta yaro wai ta folio wannan mine ne ake so a halatta ta ko a haramta ta ya ce a halatta ta ya ce bayani ka riga ka yi shi kakari ya daga ambilab ce wannan shi ne bayanin mun yi fahimtar wani game da abin da za ka faɗa kawai ayi addu'a ta shi in dai halitta ta ke so za mu je mu zaga mu yi da'awa mu yi wa'azi mu halitta ta da Allah wannan kai ya kake gani ina alƙawarin Allah tsakanin su kaga an amshi dan wani abun duniya an halittar da abin da Allah ya haramta wani ya zaka da bashi da bai hude dan yana da bakar fata dan ya saka da jafa dan ya rike tabzi ai wannan ba ya da bambanci da bai hude akidar yahudi kenan in dai a ba su kudi to ko me yasa dan canza mai kama wallahi shi sa kace ga dukkan waɗansu abubuwan da ake aiwatarwa ana amfani da dukiya wallahi wani abin kai kasan akwai lauje a cikin nadi kade ko kule na gida gida ake bi ana wa mutane in ka kiyama sai a kama ka da ƙarfi amma idan fali ya kama ɗan kafa a zo gida a ba magani idan ka je likita baka ɗan kuɗi za a yi to da polio da fali wanne ya fi kashe mutane a cikin afirka inda gaske ne san mu ake ba wata illa a ƙasa da ake so a tabbatar da ita ai kamata a kawar da fali ta kafin magana polio polio mi polio banza ne polio kwa guragu ma a duniya kaddara ba duk polio ne ya sa suka zama guragu to nawa ne su a duniya ha nawa ne irgamu ne amma a nan gurin mu in kaje kai ta cikin mu wallahi sai ka san wani akwai dan guntun fali a jikin shi a nan ma da muke mu masu lahiyar kenan kar ka je da marasa a yanzu ma ko kun yi rama wallahi ana zuwa a gwada shi ka gwada ta akwai dan dan dan abin da bi na fali tare da ke ai shi ya kamata a kula a kawo mana da shi kuma ga yunwa a afirka akwai yunwa a kawar da ita muna amma makudan kuɗi da ake zuba saboda polio su kuma likitocinmu wasu suna ganin ɗan abin da ake samu na bai kamata ba ta ƙare kada an ce an samu guda uku a wajen bakin iyaka allo sai a sake maimaitowa a zubo kuɗi daga can sama su kwashe su ba masu biyu su kwasa ɗan abin da yake ɗasarwa a kan masu aikin ɗan kaɗan ne bayan allah su wuni suna yawo da ya jaka a rati suna zuba yayan mutane guba to me yasa saboda makirci yahuda suna da wata manufarsu su biligate suna da manufarsu akan al'umma akan wani abu da suke to kaga wannan mutum a matsayin shi na malami na Allah a kira shi waye rika tambayar wannan abin wai halitta shi ake so ai ko haramtawa kenan kaga ya zama dagutu ko bai zama ba ya yarda zai iya halitta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halitta to wannan akida ce ta yahudu kaga zamanin sai mutum ya zo da jalfata da gare da jafa da alkabba mutum zai zama to bai hude kai baka sani ko shi bai sani ba akida ce ake fa Allah yana fada da akida ne Allah ba ruwan shi da fatarka baya kyamaka dan kana baki dan shi yayi ka baya son ka dan kana fari sai in ka zama nashi dan shi yayi ka aqidar ce ake so a korewa mutane aqidar yahudanci idan ana magana da ahlul kitab kanka zamanin sai an je Isra'ila fa ko France kana nan in baka yi hankali suka zama to ahlul kitab irin wanda ake fara da su a cikin alqur'ani saboda aqidar ta su ce Allah baya so eh duk wanda ya shiga cikin musulunci ya bi musulunci ko mun fata shi jace ko baka ai ɗaya yake da kowa a gurin Allah to haka idan kai baki ne ka ɗauki aƙida irin ta yahudawa ka cusa a cikin zuciyarka ya zama to kana faɗa da Allah tsarin Allah kana ganin shi wani ci baya koma da baya aka ce ya kamata a rage aihuwa kace sai bire bire ma haka din shine daidai saboda kaga mu Nijar muna da talauci salakin ka bai kaza ba kaga ka zama bai hude kenan ko ka dauki mummuna akida kana wa Allah mummuna zato cewa ba zai iya ci da kuma in kun yawa amma ya ci da yan tare kuma duk da suna arna he ya kada ne musulmi su ku ne kawai miliyan 20 da yan kai ba zai iya ci da kuma har ma wasu shugaba ne guda na al'umma zai ce wa abin da yake kama na talauci mu yawan aure da aiwa fa inna lillahi wa inna ilaihi wanda anan ne arzikin yake a gani wani aqida mi nashi aqida yahudanci ne wallahi mutum ya gani sai bire haka ne wa saboda haka bari ya dauki wallahi za ka wani na matar shi magani dan takin allura wani zai ce ma an ta suke ta samu ciki wallahi shi da ita saboda kawai ya aqidanta aqida yahudanci wai shi kar ya kai ya talautu kai ya sha wuya kun ba mamaki kaga in aka dan saki aka samu matsala aka yi wata biyu ba a yi salar ba ya je gurin mai diya ashirin ya nemi bashi a ba haka ba ne wallahi sai da gurin mai diya ashirin ya bashi bashi haka ne mamin dabatin illa alallah ya rizuka ba wani halittar ke tafiya a ban kasa illa arzikinta yana hannun Allah to kana ganin Allah ya kasa ne waka ayin min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum Allah yace da yawa daga cikin halittun da ke tafiya a bagasa ba su suke iya daukar nauyin kansu ba na arzikin da suke ci suke sha suke sutura suke bukata Allah yarzuquha Allah ke arzatar da su da ku wanda ka arziki na Allah ne kuma ku dai kawai ku yi aiki kada ku zaman tora gwagi dan nijar ku ai ba rago bane ko a ba rago bane mana Allah ta rijiyar bara gowa yadda abin da ba a rasa ba shi ne ba mai gidan shi ne kawai bai samu wata uwa ba ma'ana gwamnatin za ta tilasta shi ya aiki amma in ka je cikin kasashen laraba mu muke hausa dutse mu muke kiwo ko ba haka ba mu muke kaza mu muke gadi saboda ba ragwagi ba ne amma a ɗora ma kan tsarin da za mu zamanto rishin ragwanta ta ya yi amfani mu ne shi ne muka rasa to wallahi mu dage lokaci ya da ya kamata mu tashi mu tsaya tsayin daka mu zamanto muna da wayewa muna da tsarin ci gaba kalmar zamanto kullum mu ne shugabanninmu su yi bara mu talaka mu bara wannan ya kamata ya tsaya wallahi ya kamata ya tsaya Allah ta'ala bai yi mu talakawa ba to wannan aqida ta yahudawa aqida ce mummunar da Allah yake fada da ita yake zargin ta ga masu ita sawa'u jajaye ne ko bakake ne amma Allah ta'ala yana bayyana mana ne wannan a cikin alkur'ani zaka samu suna ciniki da ayoyin Allah su samu su rika rantsuwa don su kwace haƙƙin mutane don ɗan abin za su samu ɗan kaɗan Allah ce ba su da matsayi a wajen shi kuma ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama kuma suna da azaba wadda take mai raɗaɗi ya tabbata a cikin hadisin da imamu ahmed imamu ali suna wal jama'a ya kawo hadisin abu zar gifari Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku mutane guda uku ranar tashin alkiyama Allah ba zai yi musu magana ba saboda ya yi fushi da su Allah ba zai kalle su kallon rahama ba kuma ba zai tsarkake su ba daga dukkan dattin da suke da shi abu zarar gifari ya ce sai na ce mahum ya rasulallah kabu wa kasiru su waye wa'annan mutane amma sun taɓe sun yi hasara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi sai da ya maimaita masa haka sau uku ya ce mishi salasatun ko salasatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim akwai mutane guda uku Allah ta'ala ba zai yi magana da sunan tashin alkiyama ba zai kalle su kallon rahama ba ba zai tsarkake su ba abu zai yi fara ce wallahi wannan sun shiga uku sun tabe sun yi asara su waye su ya bayakin Allah annabi sai dai mai tasa uku saboda magana ba karama bace ba wannan ne na farko almisbil kowa tashi mu diba wannan hita kuma fassara hadisin in kowa ka ba ai gaba almisbil musbilin izaru mutumin da yake sakin wandansa ko rigar shi ya wuce idan sau ai ba dariya za mu ba kowa ya tuna nashi kaga yake shi ne almusbil duk wanda idan ya tashi ɗinki wandan shi zai wuce idan sau ko riga sha ɗinka mai tazarci ko ya saki rawar ya yana jan ƙasa sama da idan sau wannan mutum ranar tashin alƙyama Allah ba zai kalle shi ba kallon rahama Allah ba zai tsarkake shi ba Allah ba zai mashi magana ba kuma yana da azaba mai radadi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu wal minfiqu sil'ata sil'atahu bil harf harf al kazib na biyu shine mutumin da yake sayar da kadara da rantsuwar ƙarya ai wallahi tallahi wannan kayan duk kasuwan nan babu irinsu ba inda zaka sami wallahi kuma wallahi ƙarya ƙarya san ƙarya yake kawai so yake yau da ne ka saya ai billahi lazila ai wallahi in ka in ba ma dan kai bane ai ba wanda za a ba ka gani ko kaga wai in ba dan kai bane ai ka sa akwai yaudara ce to wannan mai wannan akidar ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle shi ba ba zai saurara mishi ba ba zai tsarkake shi kuma yana da azaba bane akwai su a cikin mago babu akwai wallahi akwai shi yasa manzo Allah ya maimaita su uku dan musamman matsala babba ce yasa kasuwancin ma in ba ilimi aya ko matsala ba za ya ga wani ma yana rantsuwa wa ya billahi ladhi la wannan kana annabi ce kar Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka saboda me bukatar rantsuwa a cikin kasuwa na me sai ka rantsi in mutum yana so sai bai so ya gaba mun ba ai Allah ya kama ka wani ba dan me mun samu nawa mun samu biyu ɗaya ana iya tsallake shi ko? shi ne almannan mai gori komi ya bada su ya yi gori zai yi bada kyauta amma sai ya gora wanda mai zai iya kama maka akan wani abin da ya kamata ya kama ma amma a ƙarshe dai sai ya gora maka ana yi ko bayi to wallahi ya bari wannan mummunar ɗabi'a ce wanda Allah baya so kuma annabi ya bayyana wa al'umma ya kuma yasa da sako ya sauke a wuyan shi ya kamata mai hankali ya tabbata a wani hadisi daban wanda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito cikin irin mutanen da Allah madaukakin sarki yake hushi da su shi ma ka wannan hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun mutumin da ya zo ya wata rantsuwa akan wani abu liyaka za biha malin imri'in muslim ya yi rantsuwa ne don ayar da rantsuwa tashi ya amshe haƙƙin wani musulmi laƙi Allah wa huwa alaihi gadaba shi ma duk da zai haɗu da Allah to Allah ya fushi da shi shaida ce ake so a bada akan wani abu kai ya gaba ka dan wani cin hanci ko na ban sai ka zo ka ce billahi la ilaha illa wannan kayan na wani ne kuma kai ka san ba na wanan bane kawai don a amshe daga hannun wancan abai wannan kai ma ranar tashin alkiyama za ka hada da Allah Allah ba zai maka magana ba ya wushi da kai wannan mu nisance shi kakka yarda ka yi rantsuwa don ka amshe dukiyar wani kakka yarda kakka yarda sannan a wani hadisin da abi da Allah ya kara mashi yarda shi ma yake cewa salasatu la yakallimu wallahu yawmal qiyama akwai wadansu mutanen uku kuma su ma Allah ba zai yi musu magana ba a ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim ba zai saurara musu ba zai kalle su kallon rahama ba wala ya zakihim kuma ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi wanne ne mutum sai annabi ya ce rajulun mana'a ibnu sabili fadlul ma indahu dan bulaguro ya zo yana cikin ishirwa kai kana da ruwa a gurin ka sai ya ce ba ni ruwan da ka taimaka ba sai ka ce a'a ba za ka bashi ba to wannan ranar tashin alkiyama ka shiga uku duk wanda yake da ruwa saura wanda zai iya badawa sai ya gama da wani mutum yana bukata sai ya hana shi ai wannan Allah zai hushi da shi saboda waja'an na mina ma'i kulle shayin hai Allah ya sa da ruwa ne komai yake rayuwa kaman ka bukaci kashe shi ne tunda shi a cikin tafiya yake duk mutumin da yake da ruwan sha ya ga wani mutum yana da bukata musamman bako dan bulaguro sai ya taka taimaka mai da ruwa in baka bashi ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai maka zance ba ba zai kalle ka ba ba zai tsarkake ka ba kuma kana da azaba mai radadi haka abi hurairu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai na biyu wa rajulun halafa ala sal'atin ba'dal asr wannan kusan wancan nabi ne mutumin da yazo yake rantsuwa akan wata kadara kuma rantsuwar bayan al'asr ka san in ma zaka yi rantsuwa akan ƙarya to kaka yi ta bayan al'asr Allah ya akwai matsala rantsuwa bayan al'asr in dai aka ce a gisar al'asr kakka rika rantsi da ba sai ka tabbata da gaskiya ne babbar matsala ce a rayuwar musulmi na uku wa rajulin ba a imama mutum ne ya zo jiha wani kuri'a ko ya mishi mabaya amma don abin duniya kawai ha ka ce kam ya mesa tura da ya wura sai kirkiro mai domin karadiya ai don su jiha abin da cikin wannan halakar mutum da za ka zaka zawa kana zage shi kana adawa da shi a cikin dare yin zo suna maka wani abu sai ka ai daman mun gane ai mu wallahi mun bar wancan fartun mun dawo wannan har sai ya tara mutane ce da man gane ya ce ba mu yi ba shi ko kawai an bilim ne aka bashi ya mishi mubaya ne saboda abin duniya kuma alƙawarin da aka mai za a bashi matsayi ko za a bashi wata mota ko za a bashi wasu miliyoyi in ba a cika wata sai ga ya kuma kuma hallo yana yana suka wannan mummunan aqida ce bai kamata a same ta ga musulmi ba duk mutumin da yake yi wa wani shugaba mubaya yayi aliyarsa da shi amma saboda abin duniya idan ya bashi ya bi shi ɗari bisa ɗari wa in lam yutihi lam yufi lahu idan ya ki bashi bai cika alƙawarin mubaya da ya mace wallahi wannan ranar tashin alkiyama ya shiga uku dan Allah ba zai kalle shi ba ba zai saurara mishi ba ba zai tsarkake shi kuma yana da azaba mai radadi irin waɗannan abubuwan suna da yawa 'yan uwa a cikin rayuwar mu ta yau da kullum dole mu garzaya makaranta mu fahimci ya za mu fuskanci ubangijin ranar tashin alkiyama salin alim amma akwai aƙidun da mun ɗauke su ba komi ba wannan su za su rusa mu ranar tashin alkiyama Allah ya kare to shi yasa ubangiji ta'ala ya zana mana masu irin waɗannan aikin musamman na yahudawa amsar dan abun duniya su rantsuwa akan ƙarya yace wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim ba zai ba zai saurara ba ko ba zai kalle su ba kallon rahama ba zai musu magana ba kuma ba zai tsakake su ba suna da azaba mai radi Allah ya kare mu sai Allah ya ce وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب Mm.
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله Mm.
ويقولون على الله الكذب وهم ubangiji يعلمون ta yana ba mu labari dangane da aqidar yahudawa la'inullahi alaihim la'antar Allah tabbata gare su yace wa inna minhum akwai kuma daga cikin yahudu la fariqan wasu jama'a su aikin su kawai yalwuna asirtahum bil kitabi su shiga su yi ta rubuce rubuce a cikin littattafai suna jirkita hukuncin Allah subhanahu wataala a cikin littattafansu na at-taura da injila su rika rubutu suna dangana magana zuwa ga Allah kuma ba ga Allah take ba shi yasa duk wata attaura yanzu da ake aiki da dalilin jila ai kararraki ne a ciki shirme ne kawai da cirhodiya maganganu ne yahudawa da yake Allah bai yi alƙawarin kare waɗancan littattafan ba amma ya yi alƙawarin kare alƙur'ani mai girma duk yadda ka shiga alƙur'ani ka zara abin da baka yaro karami zai ce maka a'a ba daidai bane wallahi إنا ko wasu ne ka canza نحن نزلنا الذكر وإنا له ubangiji لحافظون ta alata inna nahnu nazzalna zikir mu ne muka sabkar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kun mu ne muka dauki alƙawarin bashi kariya shi yasa in ba dan alqur'ani Allah ya alƙawarin bashi kariya ba ai da yanzu an samu matsala a duniya wala da an samu matsala sai dai ina baya canzuwa wallahi amma haka ake kokarin canza mishi fassara ta san zuciya wannan sai a rika samu waɗansu ana amfani da kuɗi wasu ana amfani da ɗan ƙaramcin hankalinsu ana ɗora su akan wannan shi ta duk in kana so ka ɗauki ilimi ingantacce to ka ɗauke shi a gurin malamai waɗanda suke ingantattu amma an kace kawai duk wata shara kawai za ka saurara ai za ka samu matsala to daga cikin ahli kitab la fariqan yalwuna asnatahum bil kitabi akwai wadansu jama'a wadanda su aikin su kawai yarifuna kalima amwadi su rika canza kalma daga ma'anarta da Allah ya saukar da ita su rika rubuce rubuce kuma wannan sun shiga cikin addinin musulunci sun yi rubuce rubuce nan a cikin littattafan addini mai yawa dan dai Allah madaukakin sarki a cikin baiwarsa da hikimarsa a kowane lokaci sai ya zakulo mana wasu zaratan malami wanda za su tace su sace ilimin fikihu irin su ibnu usaimin rahimahullah su ibnu bas bangaren hadisi sai Allah ya zakulo mana irin su albani nasiruddin albani wanda nan da nan Allah ya ba su ilimin da za su shiga su tace ilimin hadisi ingantacce barantana alkur'ani kuma na baka isa ka sauya shi ba amma da haka ai akwai fasarar sarai ko yanzu irin fasarar da yan kala kata suke ya kaga fasara ce ta sarai mutum ya zo daga fasara alkur'ani kawai da yaren garin su wala da yaren garin suke fasara ba wani wanda ya gabace ka akan fasara ka zo ka ce kawai wannan ayala aka ce kawai shikenan kuma ka ce kai qur'ani kake bi Allah ya soke to shine Allah ya ce aikin su suna canza kalmomin Allah madaukakin sarki a cikin littafi idan sun rubuta sun kawo muku litasibuhu min alkitab ku ya ku yi tsammanin wannan abin daga Allah yake amma ba huwa min alkitab kun ba daga Allah yake ba wa yaqulun huwa min indillah idan sun rubuta sun ce wannan daga Allah yake haka Allah ya saukar da shi zuwa ga annabawansa Allah ya ce ma huwa min indillah kuma abin ba daga Allah ba ashe akwai rubuce rubucen da yake yahudawa ne suka shiga suka yi shi a cikin littafin musulunci don haka ilimi za a dauka amana ne ka san gurin wanda zaka dauki ilimi eh ka san gurin wanda zaka dauki ilimi ka dauki ilimi ingantacce wanda yake da inganci da tsafta Allah ya ce za su rika cewa wannan abin daga Allah yake wa ma huwa min indillah kun ba daga Allah yake ba wa yaquluna ana lahi kazaba suna kirkirar ƙarya da suna dangana ta zuwa ga Allah kuma ba a cikin rashin sani ba wa hum ya'lamuna Allah ce akan sun san ƙarya ne suke yi wani wasu kawai shine me wadda kasirin min ahli kitabi la yadhulunakum ayatu mutajiya da yawa mafi yawan ahli kitabi gurin su ina za su badda ku shi sa suke irin waɗannan aikin a cikin littattafai sai Allah ta'ala ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ya daga cikin irin waɗannan ayyukan da suke a cikin littafan kiristoci da sauransu a wani gudun su rubuta musu za a yi bautawa annabi isa ya daga cikin addini a cikin rubuce-rubuce suke karanta da wasu za a iya bautawa mala'ika saboda makusancin allah ne yasa suke kara kansu cewa ma na abu duhun illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba komai yasa muke bauta malaiku ba saboda su makusantan Allah ne dan su kusantar da mu zuwa ga ubangijin saboda su ɗan kusa da shi ne to Allah madaukakin sarki ba wani wanda yake na kusa da shi illa annabawa da manzonni su ma kuma sun bi umarnin da ya ba su ne ba sa kirkirar wani abu da kansu to shine Allah ce ma kana li basharin ai bai dace ga wani mutum ba daga cikin mutanen da Allah ya ako misali kamar annabawa an yutiyahu Allahu kitaba a ce Allah ya bashi littafi wal hukuma da kuma sanin hukunci da shari'a wan nubuwata da kuma annabanta wai a haka kuma sun mai kula lin nasi ya cewa mutane ku ni ibadan limin dunila ku zama kuna bauta ta kuma da bayan Allah Allah ba zai yi haka ba bai dace a ce an samu haka ba walakin sai dai su annabawa suna ta kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai dai ku kasance masu bincike a cikin ilimi masu ibada yanda Allah madaukakin sarki ya umarni da abota masa bima kuntum tu'allimuna alkitaba na daga abin da kuke fahimta na cikin littafin da Allah ya saukar muku wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke haddacewa na littafin da Allah ya saukar muku da shi sai Allah ya ce wala ya'murakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun rubuce rubucen da suka yi shi yasa waɗansu daga cikin su suka ɗauki waɗansu a matsayin uwayen gida suke bin dokokin da suka ɗora musu da umarnin da suka ba su kamar da Allah ya ce cikin suratul tauba aya ta 31 ittakazu abarahum ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam Allah ya ce ittakazu ahbarahum sun ɗauki manya-manyan masanan su na malaman cikin su me yake ta malaman yahudawa da kuma fada-fada rubanahum manyan fastocinsu na kiristoci da manyan malamansu na cikin yahudu don ka diba hatta yakin da aka yi isra'ila malaman yahuda da suka bada fatawal za a iya kashe mata a kashe yara za a iya kaiwa hari duk inda aka dama halal ne shi yasa suka ce ba wanda za su saurara ba ruwansu da wata kungiyar kada da adam daman karkashinsu take ba ruwansu da majalisar barke duniya karkashinsu take malonsu da wani tarayyar turai karkashin dukkan zamansu suke jagoranci a saboda malaman sun ba da fatawa sun ce ya halitta ko ina kai hari har cikin likita kai duk duniya ka taba gani inda ake yaki mutane a gadon likita aje ana halbe su in ba a cikin falastini ba da aka yi bana kun ba wanda ya ce musu komai yahudawa ne aƙida su kenan malaman su sun ba da fatawa tun farkon yakin ko ina aka yi hari akai hari likita akai hari makaranta akai hari kasuwa akai hari masallaci akwai hari gida ko ina sun ce halal ne akai hari duk duniya in wannan malaman nan suka wasu umarni wallahi ba wanda suke ganin kan shirga shi sai sun yi saboda ittakazu ahbaran wa rubanan arbaba min dunillah sun dauke su kishiyar Allah sun dauke su duk abin da suka ce halal ne ya halatta abin da suka haramta haram ne to wannan aqidar yahudi kenan wal masihu ibn maryam da kuma wanda suka suka riki annabi isa dan maryama akan shi ma Allah ne to shine Allah madaukakin sarki yace wala ya'murukum ai ba zai kasance a samu wani annabi daga cikin annabawa ba Allah ya aiko shi kuma ya umarne ku akan an tattakizul mala'ika ku riki annaba mala'iku wan nabiyina da kuma annabawa arbaban a matsayin kishiyoyin Allah aya amurukum bil kufri a iya umarninku da yin kafirci domin bautar annabi ko mala'ika ai kafirci ne bautar duk wani wanda ba Allah ba kafirci ne aya amurukum bil kufri ya za umarce ku da yin kafirci bautar wani ba da iza antum muslimun baya kun musulunta kun mai kauya haka ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum musaddiqun lima ma'akum latu'minunna به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a wajen Allah kuma yana da daraja a wajen Allah yasa za mu so duk mai san shi kuma wallahi za mu ki duk wanda yake shi sallallahu alaihi wasallam za mu barranta da dukkan wanda yake kyamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya mana hatta annabawa dukkan su Allah madaukakin sarki da ya tara su a ina ya tara su mu sani ba shi ya sani kuma ya alkawari da su akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya ba mu labari yayi kuma yayi Allah ya ce wai za kaza Allah mai saka nabiyina ko tuna lokacin da Allah ya dauki alkawari tsakanin shi da annabawa dole ka yarda Allah ya tara annaba yayi alkawari da su akan wannan magana da Allah ya faɗi Allah ya ce wa ya ku annabawa da suka amsa su duka tun daga annabi Adam har zuwa annabin Allah Isa alaihi salam dukkan su Allah ya tara su ya ce zan yi alkawali da ku misaka shine alkawalin da aka yi yarjejeniya mai karfi shi yasa ada alkawali ne amma misaka ya fi shi yasa Allah bai ce ba wa iza ahadna nabiyina sai ce wa iza akadala misaka nabiyina ba ahadan nabiyina ba misaka alkawali ne mai karfi Allah ya ce ku saurara ya ku annabawa na zan yi alkawali da ku duk wanda bai dauka ba yanzu zan canza shi daga cikin annabawa me alkawalin lamma ataitukum min kitabin wa hikimatin yayin da na baku daga littafin da nake bai annabawa na da kuma sanin hukunce-hukunce da shari'a sun maja kuma rasulun kuna cikin isar da wannan sakon sai na zo muku da wani manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a ce wani annabi daga cikinku na bashi littafi da hukunci da shari'a yana nan a raye kuma sai na zo mushi da manzan karshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tarrashe yana raye a cikin al'ummar shi yana hukunci kuma shi abin da zan aiko manzan da shi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne shi kuma qur'ani musaddiqun lima ma'akum zai gaskantar da duk abin da ke hannunku ne na shari'a na tauhidin Allah Allah ya ce la tu'minan nabihi za ku yarda da shi ku yi imani wala tu'min wala tansurannahu za ku bashi gudunmuwa ya sada sakon nawa qala suka ce mi aqarartum wa kattum ala zalikum isri suka ce Allah za mu yarda da shi kuma za mu taimake shi Allah ya ce a ina so akan wannan mu dauki alƙawari da ku mai ƙarfi alƙawari ne nake so mu dauka da ku wai fa annabawa ne Allah ya tara yake alƙawari da su akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya bayyana kowa zai sallama mashi zai imani da shi kuma zai taimake shi akan isar da sakon Allah shi yasa a lokacin da wani ya ji waɗansu ayoyi na attaura ya zo ya rubuto ke karantawa gurin manzan Allah huskar manzan Allah sai ta canza yankin cewa rasu lalata wani bayahudi ya faɗi wasu hukunta-hukunta wannan mu ma'aida za mu ɗan haɗa ya cikin namu addinin mu ɗanyen aiki da shi nan da na huskar manzan Allah ta canza shi kuma yana karanta bai sani ba sai da abubakar sai ya gano halin da manzo Allah yake ciki sai ya cire takarda daga hannun sai ya yaka ta yace baka ga halin da manzo Allah ya shiga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba yace tun ina cikin ku za ku dauko na ba ku gama hukuncin shi da hukuncin alqur'ani tun ina cikin ku me hukunta a taura ce laukana musa alayhi salam hayyan ma asantuhu illa tibai ko shi annabi musa inda zai zo a raye ya zo ba abin da zai bashi zama lafiya da ubangiji sai ya ajiye sakon ya bi ni amma mu yanzu mun ajiye sakon manzon Allah mun dauko sakon wadansu a cikin tsarin mu akwai sakon farashi dokokinta sun fi dokokin alkur'ani ma akan mu yanda suke da tasirin jami'an tsaro dokar Allah ba ta da wannan in ka taka dokar Allah kawai kila ayi dariya ce mahaukaci ne amma wasu dokokin da tura suka aza kana taka su wallahi ka kanka a gaban julu ana ba ka san kaza kaza bane ba da turanci ma zai faɗi in ba sa ba sai an fassara maka ba saboda ka taba dokar mai jan kunne ka taba dokar duniya amma dokar Allah fa masu kokari su ce ku rabu da shi mahaukaci ne in ka taka ta dokar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bace ba sai yan kadan suke samun susa a cikin zuciya dan an tabata saboda an riga an aqidantar da mu akan aqidar yahudu da sara to Allah ya ce wa annabawa idan na aiko manzo a cikin ku duk kowanne nayi alƙawarin bashi littafi da shari'a to da za a ce in zo mishi da wani manzo a zamanin da yake raye la tu'minan nabihi wa la tansurannahu za ku yi imani da shi kuma ku ajje na ku sakon ku taimake shi akan sakon da Allah ya aiko shi da shi suka ce tabbas Allah za mu haka Allah ce to ku tabbata da haka ba Allah yayi rikon alƙawari mai ƙarfi tsakanin shi da annabawa qalu akarna suka ce ya Allah mun tabbatar da wannan qala sai Allah ce to fashhadu ku shaida da wannan magana fa kada in same ku ba akan ta ba dan wa ana ma'akum min shahidin ni ina mai shaidawa da ku akan wannan yasa ta annabi Isa alaihi salam in ya dawo zai bi shari'ar annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai kawo wata magana in ta ci karo da magana manzo Allah wallahi ka jefa da ita kamar mai kayan shi da kaulin inda kaulin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wata magana in dai aka ce ta ci karo da magana annabi in ka dauke ta ka wurga ta ta bayan baya ka san da abin da mutum ya jefa ta baya abai bukatar da shigo bai tsamar ya sake wato in dai magana ce ta ci karo da manzo Allah ko da ta manzo Allah ko ta wane ce wallahi ka jefa da ita shi kadai ne Allah ya aiko wanda in ka bishi zaka tsira wayan tadihu tatadu وإن تطيعوه تهتدوا Allah ya ce idan ka bi shi ka samu shiriwa ka samu daidai duk duniya ba wanda in ka bi shi ka samu shiriwa ba wanda za ka bai sanda ka rike tsinin ya rike tsinin ka rufe ido ya ja ka gaba ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ka bai sanda ya daka bude idanka da kaga zai fara rami kai soti wallahi ka bar shi ka bar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine in ka bi shi kawai ka tsira idan kai riko da igiyar da waɗanda suka kama igiyar shi su maka tsira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin min ba'di azu alaiha bin nawajis na wale ku bi tafarki na da tafarki waɗannan halifofi na guda hudu sai na Abubakar da Umar da Usman da Ali annabi yace ku yi riko da hanyar da suka bin nan ku kama da hira kankan ku rike duk wanda ya riko da hanyar su fakar istafsaka bil uratul wuska ya yi riko da inge da bata tsinkewa amma duk wani wanda zai zo kirkira maka wani abu ya ce in ka bishi zaka samu salama zaka samu tsira zaka samu aminci zaka samu yarda Allah wallahi kamar mai kare shi shi yasa an tashi ibada kalke yarda da irin wannan roman da ake faɗi a daga ina ta zo na'am waye ce ayi Allah ya ce ayi yaya aka ce ayi ta yaya manzal wannan kawai shine ake bukata gare ka ba ka rika dai bai yawan mabiya ba masu yin ai da yawa ne ai an dade ana yi a duk ba ana ke samun gane gaskiya ba ga samu abinda za ka yi na ibada zama karkashin umarni ne na Allah da kuma sunna ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake da kokari a bangaren ibada in kai bidiya wallahi kai aikin baza kai aikin baban gadi so dai da kan bada misali kaga yanzu gwamnati tana bukatar ta samu malaman da za su karanta da al'umma ko bangaren university bangaren abin na gwamnati fa dan kaje kai diploma ɗinka kai doctor ne haka kawai baka je aiki sun yi kwantara da kai ba ba dauke ka aiki ba sai ka je jami'a kake ta ba da kur wata ayi mutu kana da salaf me yasa ba baka ba ba yi kwantara da kai ba ba wanda suka yi kwantara da Allah fuskar ibada sai ya bi karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai dan kwangila ne duk kudin ka sai ka ga wani hili da gwamnati ta ware sai ka zo kai lakwal lakwal kalas kaman guda goma sha biyu masu kyau haka kawai haka yi ba wani sun yi kwantara tsakaninka da gwamnati kana gama sai ka je ka cika shakkinka ko mene ne ake ca kaje kaje so kake a biya ka me ya kai wai kayi wasu kalasu guda goma sha biyu da Allah jami'an tsaro sa barka ba shaida kawai haka ko da an zo an ga an yi su kana da kuɗi to haka ibada take duk ibadar da bata samu asali daga annabi ba wallahi aikin banza ce komin kyawunta kalka rudu da masu yin da yawa ne duk abin da zaka yi na bautar Allah ka yi kokari ka bincika ka tabbata da ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin sunna ingantatta kar ka damu da wani ma yana yi malam wani ma su wani ma kaza kaza duk wannan aikin banza ne da zaka je ka yi ilimin sante tun kana primar ma kai an koya maka ilimin likitanci da har ka zama to dakta haka kawai baka je ka bi ka'ida ba sai ka zo likita ka tarda wannan a kwance ka gane matsala kaza da kai mai orolus ka tarda wancan kai mai allura wani ba ka ci a sa cikin bula kai operation ba ka da sunye da gwamnati wallahi ba ka da salar a wajenta kuma aikin da kai koda ya yake koda kowa ya warki sanadi sai ka zo an yi sunyen kwantara da kai imma gwamnati ta dauke ka imma likita ce da kanta ofitar ta dauke ka in ba haka ba wallahi duk abin da kai ko daidai ne idan ka ce sai an biya ka za a tara ma gajiya wallahi to haka bidiya take haka bidiya take duk abin da zaka yi zama akwai tushe kar ka damu da su wani masu nayi masu yin da yawa ne a ya inganta eh shi yasa idan mutum ya gane suna sai gaggarrama da shi akwai wahala shi da kayan magana sai ce kawo hujja shi yasa ga yan gargajiya suna kakku saurare su kakku kada masu kun sa kaduwa ya za mu yi mu kadu mu da muke riko da tushe ai mai abin fada baya fada sai dai ya fada eh mana aka aya aka hadisi idan ka ka hadisin ma sai mu ce ya inganta idan ka fasara ayar sai zuciya ka sai mu ce wa ya gabace ka da wannan fasara da kai dan duk malaman fasara tun daga sahabbai har zuwa tabi'a har yanzu an san su wani malami ya gabace ka da wani fasalar ke da ka kawo idan ba wani wanda ya gabace ka sai mutum turke ka haka wani bumiyar raba haka take ba sai a gaya ma yadda take eh shi ne alkur'ani da sunna kenan ana fahimta salafin salih a bisa fahimtar magabata Allah ya samu dace to Allah madaukakin sarki yayi alkawari da annabawa akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce su tabbatar da wannan alkawarin shi yana mai shaidawa akan wannan alƙawarin tsakanin shi da su sai Allah ta'ala ce faman tawalla faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya canza akala bayan alƙawarin shi da ubangijinsa wannan ana tabna aya ne dan ya kace tsakuwa dan aya ta ji tsoro annabawa Allah ce faman tawalla ba'da zalika wanda ya juya baya bayan alƙawarinsa da ubangiji akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa ulaika mi wannan yana daga cikin fasikai kai ka san ai wannan Allah ya faɗi dan mu ne mu shiga cikin taitaye mu amma annabawa Allah ya tsarkake su ai eh Allah ya tsarkake su saboda haka wajibi ne mutum ya zamanto abin da zai na ibada ya yi shi da dalili ya yi shi akan tushe ya zamanto kuma yana koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar duk abin da zai akan bautar Allah karka yarda da cewa ana yi karka yarda a da duniya ba haka take ba a da ana cikin jahilci ne idan ka zo kana abin mummuna yara kawai ta zama ka wani abin bakyau kawai sai ka bari eh ko a ce malam wani ya ce bakyau amma yanzu ayan ci gaba eh sai ka ka aya sai ka ka hadisi sai ka kawo bayanin malamai akan wannan fahimtar da kai waye gabace ka da ita wannan shine addini wannan shine musulunci kuma shine tafarkin tsira tafarkin annabi Muhammad da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda su sahabban manzala ba sa abu sai da hujja sai da dalili eh in ka zo kace kaza sai a ce kawo hujja in ka kawo ayi riko da in ba kawo ba a bar ma kayanka Allah ta'ala ya samu dace Allah tabbatar da mu akan imani na gaskiya Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madadaci Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu nagari ya haimana zunubanmu ya samu cikin bayan da yake yantawa duk wanda yake da bukata a wajen Allah Allah ka biya mana Allah ka yi mana karfin da abin da ya fi karfin mu ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa wanda yake nema Allah ya bashi na halal ya Allah muna roƙonka ga ƙasarmu nan Allah ka taimaki ƙasarmu Allah ka zauna da ita lafiya ka kare daga shirin makiya Allah ka taimaki ƴan uwa na Palestine da suke cikin damuwa wanda ake azabtar da su ana zalunci Allah ka taimaka musu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh